Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da ci gaban wani rahoto da muka kawo mai sauraro a cikin makon nan. To amma dai duba da cewa abin yana nema ya zama cin kwan makauniya har yanzu matsalar taƙici taƙi cinyewa kuma abin ana ganin ana nema a sauya wa gyambo kafa yasa a wancan karan da maza suka fito suka yi gwagwarmayar halin da suke ciki na bakin duhun dukununu a yankin kunto bayan forestry saboda rashin transformer wadda suka yi batun cewa kyarko ta ɗauke da sunan za a gyara a da musu da ita tsawon watanni takwas kenan kawo yanzu amma ba a gyara transformer an da da ita ba kuma sun yi bibiya har ma sun buƙaci a ba su dama su yi abinsu da kansu amma aka hana su wannan dalili ya sa iyaye mata na wannan yankin ciki har da tsofaffi da matan aure da ma 'yan mata suke ganin cewa ai wannan gwagwarmayar ba ta maza ba ce tasu ce ta mata saboda su suke zama a gida su suke jin irin wahalar da suke ji saboda wannan rashin wuta da matsalar sauro yasa suke ganin su ne ya kamata su zama 'yan gaba gaba ba wai mazan ba ciki har da wata tsohuwa da yanzu haka na ganta ita ma ta fito bakin wannan gwagwarmaya a dab da wannan transformer da gilashinta ko me sunan hajiyar Suna na Hajiya Hauwa.
to na ga wani bakin tabarawa idan ki ke ma transformer zaki shiga ki aiki
To ina dai bukatar taransoma gaskiya a unguwan nan. Gaskiya mun zauna wa- tsawon wata takwas. Ana ta sa mana rai za a kawo za a kawo amma har yanzu shiru muke ji ga 'ya'yanmu ga jikokinmu ana ta fama da duhu. Gaskiya muna fata mahukunta su zo su taimaka mana.
wai zaki kai shekara nawa a duniya Wane zan ta kai shekara sittin?
na ga wani tabarawa idan ki na me Ido, Awa, a idan har ya tabu eh, ido ya taɓi sosai. Muna fama da duhu safe da yamma da dare.
baya kara baya kara miki gani tabara A baya ƙara mun haske dai yake ɗan rufe mun hakan. nan.
yanzu wace matsala kuke ji saboda rashin wuta Matsala fa da yawa ɗan nan, matsala da yawa, matsala da yawa, duhu sauro.
to wai hajiya me yasa ba za ku kyale mazan su yi gwagwarmaya To ba?
dan me za mu kyale su? Mu ma fa mun fi su bukatar wutan nan fa yanzu ni ba saboda matsalar wutan nan ma fa wayata ta lalace. Duk wayoyin gidan nan sun lalace ga rashin ruwa, ga rashin wuta, ga taji, ga matsalolin dai sun yi yawa barkatai saboda rashin wutan nan. Mu mun gaji Allah ma ya sani. Mu hukuma ta shigo ciki tunda su ko din sun kasa. Muna bukatar gwamnati ta shigo ciki duk wanda yake da sa hannu a ciki. Muna bukata don girman Allah a shigo a gyara mana wutan nan.
ba kwa ganin wannan gwagwarmaya ce ta maza To su ma mazan sun yi sun gaji. Tun da su sun fita mu mu ne a cikin gida mu muka san dukkanin wahalhalun da muke sha. Mu muka sani yara ki ta kuka in zafi ya zafi ki ta fama da mafici har hannun ki ya gaji. Ga sauro ga duhu to ya zani ga zafi ga rashin ruwa. Kai tun muna jan ruwa ma ni sa'in ka gaji da jan ruwa tun ana siya an gaji da siyan ruwa.
na ga ke yan mata ce me ya shigo da ke ne damuwa kike kina budurwa gaskiya damuwa ta akan wannan wuta ta mu abin ya yi mana yawa an kai mu karshe kowa wasu yaran ma tun da aka haife su taɓa ganin wuta ba a yaran unguwan nan da yara da yawa akwai su jarirai wata takwas wallahi wata takwas akwai wanda ba su taɓa ganin wuta ba ga ƴata nan tana nan ga ta nan watan ta takwas ba ta taɓa ganin wuta a ashe ba wallahi ke ma da iyalin ƴata ce to tunda yawa na ta ai ƴata ce dole in ce haka rashin wutan nan kullum mu ne yawon muna yawo a titi kai taji kullum muna yawo a titi kika ce Jiya jiya nan suka fito daga asibiti.
ita wannan yarinya Yar ii.
to me yake damunta asibitin aka ce Ita ma wannan ce da zafi.
sauro ne ya sa aka ba wani abu ba kullum a titi nike yawon kai taji daga nan makota a kai nan makota a kai nan su ma makotan gajiya suke da mu bawan Allah a taimaka mana To, ku yan mata me ya damu ku dan ba wuta ba dai samari za su zo za ku yi zancen ku ba sai menene ai to gajiya a ce ma ya fi daɗi ya fi daɗi amma da gaskiya muna buƙatar taimako yara in an ba su taimako sai dai a ta fama da fitilu ta ta zan ba kudin ta mun ba su yan batir ma daga kansa yake zauna a taimaka mana muna akwai matsala zancen a duhu gaskiya akwai akwai ba karama ba ma kuwa a kunna fitila waya a kunna wannan yau da gobe ma sai Allah a da halin rayuwa za a ji ko kuma da halin transformer yanzu kenan idan aka samu wannan transformer mata ta dawo zancen zai fi daɗi a alhamdulillah gaskiya za a samu sauki yadda ake so alhamdulillah insha ba Allah kya ganin saurayin naki ne sosai a duhu a to ina aski ai sai an fi ganin sa sosai ko kwalliyar da kika ce baya gani kike so a ka haske dan ya fi gani eh gaskiya ina son in ne mai kwallo ya fi gani da kyau ban sani ba ke me taki damuwar
ai kusan tafiya daya ni dai damuwa ta Ga homework ɗin yara dai.
hannu na harkan taya saboda tsabajen ruwa Wallahi.
ni wallahi A matsala ta gari biyar a gidan?
da rijiya min Ga gowan jan ai ni matsala ta ma jan ruwa shi ya fi takura min hannu dai ya biya yi kanta Me ya haɗa wuta da ruwa?
a'a to ai sai da ruwa za mu ja ruwan yi sama Sai da wuta.
yi sai da wuta ba wuta yanzu hannunmu ne yake jan ruwa kawo ku ai da matsala To ban sani ba mai sauraro na ga mazan su ma sun zo ko kara za su yi wa matan ban sani ba ina suna.
sunana awal umar mantarsa matsayi shaman kwamiti na bayan forestry da control road Ban sani ba me tun zuro matan ku suka fito.
eh abinda ya tunzuro su gani suke kamar kokarin da muke kamar baya ƙara samu su yadda suke da bukata shi sa su ma abin ya harzuko ce yanzu suka fito cewar da abin da za a yi tare da su Kuka ban matan ku suka fito bakin titi dab da transformer haka.
to ai dan su tabbatar da abubuwan da ake cewar mu ma da gaske muna yi su ma su zo su yi yunkura su ga cewar ko zan mahukunta abubuwan za su ga cewar idan matan mu sun fito cewar ko za su fi taimaka mana a cikin wannan halin da muke ciki na rashin wuta wata takwas Ga 'yan ku 'yan mata suna cewa wai sun fi so su yi zance a haske.
eh kwarai ma ku ai mu ma ya fi security ai saboda duk duk wannan abubuwan da ake da bukata idan da hasken duk abin da muke so muna samu Ita hukumomin nan suna cewa gyaran nan su za su yi in an bakku za ku yi ne.
mu da sun bar mu mi da kanmu da tuni mun yi abubuwan nan har tare kuɗi mun taɓa yi a unguwan nan aka zo aka ce mu mayarwa da kowa kuɗin sa aka mayar mai da zumma cewa za su yi mana gyara ga shi nan muna cikin wahala da ba mu suka yi gyaran mu da kanmu da tuni mun gyara transformer cikin mutane za mu tara kuɗin za mu gyara ta amma sun ce su hurumin su ne ba hurumin mu bane su za su yi mana mun bar su da shi ga cewa ta takwas sannan mun babu wuta Ban sani ba ko akwai mai ɗakin ka a wannan guri.
Sai da akwai mai ɗaki na kusan ita ce ta fara magana ma.
Ka bata ta fito kuma.
Ito ya za a yi mu mu tafi neman abinci su su tafi neman mana transformer tunda mu mun yi bata lokacin mu muna neman transformer abin bai yiwu ba neman abinci za mu tafi ko neman transformer da aka suka ce tunda ba za mu iya fita neman transformer mu tafi neman abinci ba mu dau daya mu mun dauki mu tafi neman abinci su su tafi neman transformer da haka mu abin da muke bukata Shi kenan yanzu miji da mata har da goyo har da goyon dan sun fito zanga zanga transformer ta lumana.
to ai kasar ta ma haka ta kujuya yanzu idan baka yi da kanka da iyalinka da yayanka ba da iyayenka ba to ba wanda zai maka mu abin ma da yake tsohuwar ban mata ka ce?
mamaki- eh mahaifiyata ce ba abin ma ni da yake ban mamaki shine duk lokacin da aka ce an hada kuɗi za a yi gyara za a ce transformer za a yi kaza kyarko sun taba mun taba hada kuɗi sun ce a mayar da kowa kuɗin sa yau wata takwas an mayar ba su bamu mun siya ba kuma ba su kawo mana ba kullun sai yaudara yau za a kawo gobe za a kawo wannan ciyaman namu habbakin jini yayi yau a buga masa gida gobe a buga masa waya a tare shi a hanya har sai da na dinga tausaya masa wallahi da kaina ma nace ya kamata a tausaya bayan Allah nan yana yi da kuɗin sa yana yi da lokacin sa yana yi da jikin sa da haka mu yanzu abin da muke roko shine gwamnati ta shigo cikin wannan lamari a kawo mana agaji a kawo mana transformer kuma abin mamaki ga mu da yan siyasa da yawa a unguwa titi ya lalace transformer babu to me bambancin mu da ƙauye ba ruwan nefa dama da wu- wuta muke jan ruwa a a bohol ko a rijiya amma yanzu injin ma ya lalace ka sa masa janareto janareton ya lalace dan hasken da zaka kunna ka gani jan ruwa ya lalata trans ya lalata janareto dan haka babu wani yanzu daga hof da muke da shi sai da gwamnati ta duba Allah ta shigo ciki in Allah ya da kuma muna ganin Ina kamar- shugabannin naku na wannan yanki.
eh shugabannin mun suna iya kokarin su Ba Ina iya kamar abin kokarin da ya shafi ma mahukuntan ku na majalisu da na a duk- kai na wannan mu jiha da ba- mu ba tarayya.
abin da suke mana mu idan kaga sun zo wajen mutum suna neman ƙura'a ne amma da sun samu sun tafi to ba ma Ko dai ba ku tuna musu bane ba.
to wani tuni za a yi mutanen da suke a unguwar mutanen da suke a unguwar A to ku suna tare da kuma kenan ba su suna gudu.
tare da mu ba wani abu da suka yi eh ai ba wani abu da suka yi mana Babu wani abu da su.
mu abin da ya ba mamaki ma inda ka san kamar dabbobi suke wakilta Kawai sai lokacin eh lokacin da suke da bukata za su zo wajen mu eh sannan ne kawai za su zo eh amma in ba haka ba in ba haka ba ba abin da za a yi ba abin da suke mana gwale ce- wannan wakil- gwale ce fa.
su dawo ma ba mu bukatar wakilcin nasu tarayya ma na gwalan a guri ɗaya muke tare da shi na ɗore mu yake da zama wasu ɗin mu ɗaya da shi maza an mu ɗaya da shi inda muke zama da rashin wutan nan duk ya sani kusan kullum sai ya bi ta gurin ma duk yaran su sai sun Kun wuce je kun gurin.
gaya masa ba kowa abin da ta- abin da ya kira kwamiti a rubu abin da ya kira kwamiti ya ga ya ga zara tare da shi ma tun da ya karɓi takarda ya karɓi kwamiti ya ga tashi ya ƙara sauraron mu su suna da sola kika ce Suna da sola. Suna da sola suna da inji.
mu ba da ba mu da sola ba mu da inji shi yasa duk suke wannan abu yanzu kalli yaran nan kullum aka kawo musu homework haka za in sa waya ta dauke in sa fitila mi ta fama da homework ya za ni tambayar suka ji ga yarinya nan ga wannan yaran haka muke fama da homework din su da me za mu ji da siyan batir ko da kai cajin ga waya ta biyu na duk sun lalace wayu na biyu sun lalace banda ta hajjiya banda ta yarinya nan da suka lalace ta ne gidana ma ta lalace waya saboda yau kai caji to ya zani ga homework ga rashin wuta su zan suna da sola suna da inji bayan da zani To mai sauraro cewa ya nema ya fusata matan da mazan amma ga wani nan na gan shi kalla ban sani ba ko kai da matar taka ko ɓoye ta kai a gida kai.
ni ma akwai tawa ta fito ita ma tana cikin wannan yanayi da ake ciki na rashin wutan nan gaskiya saboda kullum wallahi sai ka tausaya musu mafici a hannu haka za ka gani ga malaria ga yanayin da ake ciki duk wanda ka ga wani gida da ka gani sai wanda yake da hali ya saka sola su duk manyan abin da suke kenan amma mutane suna cikin wani yanayi ya kamata mahukunta su taimaka su tausaya ga yara ga zafi ga wannan yanayi da ake ciki ya kamata gaskiya mun a a taimaka a duba wannan yanayi da ake ciki Yanzu ita catko ɗin wai wace amsa take ta baku ne.
to ai wannan an an doshi wata na tara kenan wata takwas duk abu da ya yake kullum a ce kuma guri ma metered area mutane suna kokarin yadda za su yi, a ce an tafi wata tara ba wuta ai ya kamata a ce an duba wannan yanayin an abin nan kullum magana yau daban a ce nan da sati za a kawo kaza sun iri duk iya bakin kokarin su wannan yan kwamitin da chairman da waye duk sun yi kokarin nan amma kullum jiya yau ake an tafi wata na tara ya kamata a taimaka a duba yanayin da al'umma suke ciki To mai sauraro gaba ta farko kenan duk da dai cewa ita ma gaba ta biyun bangaren mahukunta a kamfanin rarraba hasken lantarki na Ketco din mun yi taɓin alli da su musamman mai magana da yawun wannan kamfani inda ya bayyana mana cewar zai sake bibiyar wannan al'amari nasu domin dai a baya ya yi ƙoƙarin bincikawa amma hakansa ba ta kai ga gaci ba inda ya ce a wannan karan ma zai sake waiwaya ya bincika kuma abin da ya binciko halin da ake ciki zai kira mu domin ya sanar da mu to muna nan muna dakonsa kuma mu ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ci gaba da bibiya ta kowane ɓangare don ganin an fidda a'i daga rogo domin dai kamar yadda suka ambata matsalar wato ainihin rashin wutar tana haifar da matsaloli da dama da suka shafi rashin ruwa rashin lafiya rashin ilimi da sauran abubuwa da dama wanda hakan ta fusata matan iyaye tsofaffi har da 'yan mata suke ta wannan gwagwarmaya da fafutukar zanga-zangar limana tare da su da mazajensu ibrahim abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da na fm muryar zamani